إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون قد سبق لنا في الخطبة السابقة الكلام عن فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة وذكرنا من ضمن ما يستحب في هذه الأيام الأضحية وصلاة العيد وصيام عرفة واليوم أحببنا أن نلقي ضوءا عن بعض حكام الأضحية والعيد والأضحية أيها المسلمون واجبة على القادر عليها فقال الله تعالى فصل لربك وانحر رجح ابن كثير أنها الأضحية ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد والحاكم وصححه وشروطها سلامتها من العيوب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أربع لا يجوز في الضحايا الأوراع البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي رواه الخمسة صحيح الترمذي وتذبح بعد ذبح الإمام ويقال عند الذبح بسم الله والله بسم الله والله أكبر كما رواه مسلم ويجوز للرجل أن يضحي عنه عن أهل بيته ويقول اللهم تقبل من فلان وآل فلان ويصعب أيضا أن يأكل من أضحيتي ويتصدق ولا يعطي منها في جزارتها شيء هذه بعض حكام الأضحية أيها المسلمون فاطيعوا الله في شرع سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولنعلم أيها المسلمون أن العيد بصفته من خصائص هذه الأمة ومن علام الدين الظاهرة وهو أيضا من شعائر الإسلام فيجب علينا تعظيمها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقى القلوب وأداؤها واجب على الأصح وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة وروى ذلك أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه ويستحب الغسل والتجمل والأكل من الأضحية لمن كان له أضحية لا غيب ويستحب أيضا التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريك ومن سياغه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويسن للحيد والنفساء وذوات الخدور الخروج إلى المصلى ويعتزل الحيد المصلى لكن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويستحب مخالفة الطريق والمشي إلى المصلى والتبكير إليها ولا ننسى أيها المسلمون ولا ننسى أيها المسلمون أحض على صيام يوم عرفة والدعاء فيه وسوة صلاة صلاة العيد هو سبع تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام في الأولى وفي الثانية خمس تكبيرة بعد تكبيرة الانتقال ‘yan wa musulmi abinda khutba take dora dauri ne akan wanda ta gabata makon da gabata insha Allah ta'ala a in ba manta makon da gabata an gabatar da cewa wannan kwanaki goma suna daga cikin kwanaki masu falala da daraja wajen Allah madaukakin sarki kaga kenan mu musulmi suna da wannan daraja da falla a wajen mu kenan da abin da ya sami kima wajen Allah madaukakin sarki to ma musulmi na kima wajen mukan gane kimar abu ne da gudun kimar da yake shi a wajen Allah da manzansa alaihi salatu wassalam don haka ya koya musulmi wannan kwanaki mun faɗi ba zuwa wancan ga lokacin da gabata da aka so a yi da abubuwa da gabata mutane su kula da su a cikin wannan kwanaki din to mun so mu ware wasu manyan manyan ibadu da ake a wannan kwanaki musamman ga wanda ma bai samu ya je aikin hajji ba daga cikin abin da ake so manya mai a cikin wannan kwanaki guda goma musamman ranar sallah akwai layya sannan akwai sallar idi kuma layya ko yawan musulmi a bisa zancen malamai fi nagarta shine wajibi ne ga wanda ke da iko wanda ya san yana da hali Allah ya buɗa masa to wajibi ne layya wannan kuma ya danganta Allah shi san wanda yake da hali wanda bai da hali saboda Allah madaukakin sarki na faɗa fa salli rabbika wanhar malamai sun ce kai sallah dan ubangijinka suka ce fasarar shine sallah din wannan har kuma shine wasu suka ce a ɗora hannu a kida wajen sallah din amma imam ibn kathir yace a magana ingantacciya wancan ba su da gaski ba su da karfi wa ganin abin da yake tabbatacce shine yanka abun yanka ranar sallah din don haka suka ce wajibi ne kenan ya ce wannan har umarnin Allah zaka ka to yankan layya ga wanda yake da hali wajibi ne kenan kamar da muka gabatar a makon da ya gabata cewa ita layyan nan wajibi ce ba wai sai mutumin yana da aure ba ba sai ko mace tana da aure ba Allah ya san abin da kake da shi abin da ya saura a rayuwarka na dole dole za ka ɗauka ka bar ko wani wajibi ne ka kuma mai da abin ya zama al'ada da ya zama abin alfahari ana neman raguna ɗirka ɗirka saboda alfahari ko kuma ba ka da hali ka ciwo bashi ka sha wahala kai nan kai nan wai dole sai kai ka aga faɗuwarka wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi salaf aka kira ga cin siffarsu a ƙallon nasu ta kallufan ba su da kallafa kansu abin da ba su da hali in ba ka da shi ɗan uwa ka saba yi shekara allah an so da kai shekarun baya ka kwanta ka zauna lafiya je ka so naman ka kilo biyu kilo ka kai iyalanka su lafiya lau kaka ta da hankalinka ballantana ka ciwo bashi ko haƙuri kaka ba kowa abin da allah ya baka kenan ya kai ɗan uwa musulmi amma kai kuma da kake da shi allah ya san kana da shi kuma yana da kyau mai zumunci da mun da abin da Allah ba mu ina da halin sai rago goma raba in ba kawuna in ba baffana in ba sirkata in ba wani ka Allah ya san kana da shi ya daga cin dukkan alheri ake ci a wannan lokaci din ka siya ka rarraba kana da shi Allah datar da mu sannan manzon Allah sa ta ya fa hadisi hadisi mai karfi akan maganar cewa duk wanda Allah ya sauƙaƙe abin layya da gangan layya saboda son kuɗi da makododo annabi ce to kan ma zo masallaci ya zaman shangiran shi ya ci kudin shi amma kai zo masallaci musulmi wannan hadisi ne tabbatacce wani imam ahmad da ibn maja da imam hakim da sifatar da hadisi ne ingantacce yan wa musulmi ita lai tana da sharuɗa an ce ana so ta kubuta daga mene daga wasu aibobi guda hudu na farko ba a san a yi layi bai halasta ba annabi ke cewa bai halasta a yi layi ba da makauniyar dabba wadda makantanta don da ya kalla zai gane makauniya ce wannan amma makantar da ba za a iya fahimta shi ba wannan ba shi ake magana ya ce al'aura albayyinu awaruha makauniyar da ke a fili makantar ta yake sannan annabi ya ce wal marida dabba ke mara lafiya albayyinu marda wanda duk ya ganta zai gane cewa wannan ba ta lafiya to ita ma ba a da wannan amma wanda sai mahauci kwararre zai gane masa lafiya ba ita ake magana ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hakan nan wal arja dabba take gurguwa albainu zalquha wadda gurguntatta ya bayyana da ta ta ga daga ta dangi sawa ko zai fahimta amma wadda na take wai ba sai ta ba banda ita ba ita ake magana ba sannan dabba take guzuma ba ta da maiko ita ma ba ai da guzuma ba wai abin da ke cewa kafu zuru din da bahaushe ke cewa ko wannan ba lai bane dan ma duk wanda ya kafu zuru yace kai ga mutan gidan shi yayi layya yace na so ku nama ne kawai ku ci amma dan ba lai bace wannan kafu zuru ina fatan fahimta ba aile da kafu zuru wannan makyamasassa mara mai din nan jama'a na fatan fahimci wannan abun wannan su ne mejo ko kuma manyan manyan lalurori da suke hana aile wasu malamai sun karo su amma dai wannan su ne da nasu yazo akan su cewa ba aile da dabar ke da fama da irin wannan matsaloli ya kuma musulmi san daga cin abin da ake so shine ya ake yanka layya yanka layya kowa zai iya ba sai wani malami ya koya maka ba ba sai ka kira wani malami daga tantan jukun ko sai ya zo daga cin zari zai maka yanka wannan shine mai yankan layya a kai din nan musulmi kawai abin da ake so ka kama kai wasa wuka ka ce kaifi kamar da manzo Allah ce Aisha ta je ta wasa wuka mai kaifi a danna dabban nan ka yanka daga nan wajen ƙarshen naman wuya da haɗe da kai ɗin nan nan ake yankawa a tsinke jijiyoyi nan da makogoro da jan yaro haka a tsinke su gaba ɗaya abin da aka ce ka shine kai sa niyyar layi a zuciya ka san da zaka yanka neman kusanci ga Allah madaukakin sarki dan ba naman ne burinka ba ina fatan fahimta dan kan misalai da nufin cin nama a ana laida dan neman kusanci ga Allah madaukakin sarki ya kamata mun san wani abun sanda zaka yanka da wannan niyya din sai ka ce bismillah Allahu akbar shikenan kan shikenan katin layya ba wai laiba duk wata dabba ma da ka yanka ko kaza ko mai shikenan karatun ba wata dogo addu'a bace balantana ce sai kai wata bi kana koya in ka bismillah wallahi ko ba zai yi wannan ba da mace mace kuma tana yankawa ita ma yadda namiji ke yanka haka mace za ta yanka to ya halarsa ka yanka wa kanka kuma a madayin nan kuma a madadin kai da iyalanka ka in ka yanka ka ce Allahumma taqabbal sai ka kira sunanka da iyalanka misali taqabbal am Ibrahim wa ali Ibrahim to amma ba sharadi bane in za a yanka a ce wani rike riga wani wani wani chain haka mala ina fatan fahimta ba wani chain da za a ce wai abun nan kawai wannan yankan kawai shikenan ina fatan fahimta Allah samu daji Allah ji kan Hausa mala to wannan shine addu'a da ake wajen yankan dabba kenan kawai insha Allah ta'ala kuma an so idan kai ka din naman kai ka ci daga cikin nama din sannan kuma kai sadaka a raba ai sadaka ayi kyauta inda zaka cinye gaba ɗaya laikata ya dama waccan niyyar da kasa a zuciya shine ake nema kawai ka tara saboda kai ne sarki murata ka cinye kayanka layyaka tayi ladan ka ya tafi amma ka rage kanka ba ka da wanda ɗauka ba sadaka ba ya yanka ya aika makota wani ka samu da zumunci ma da ake da shi wanda can tun jikun ko yana zare ko dogarawa a ɗan yanka haka a kai masa ko gasashe wani dina ga cin abin da ake so a yan uwa musulmi marar bana nan a samu waɗanda ba su da shi mun sani yan uwa musulmi abin ta kai shine na san wani bai da shi amma ina ji ina gani sai dai yana ta zuwa su ci rabi su jefar da darbi a ƙasa an shi tsinta wannan abin ta kai ne ga rayuwar musulmi wallahi tallahi ka san wani bai da shi ka kamta ka ɗiba ka bashi naman nan ko ka zauna ka ci ba ka shekar kana cin shi ba kuma in ka ci ba wani bayyana zai a jikinka ba amma in kai ka ka ɗiba ka bayar shi ke na ya shiga akan ɗinka na lahira kuma sai Allah ya musanya maka dan Allah ce duk abin da ka ce sai ya musanya maka tun anan duniya wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu khairur raziqin ba abin da kai na alheri ba ce Allah mai da maka wallahi shedan ne yake hana mutane yake arziki jama'a shedan ne kawai duk abin da ka bar Allah alƙawarin sai ya mai da maka kuma ku je ku binciki masu kyauta da alkhairi ku ji labari a bakin su akwai wanda yake saba da alkhairi kyauta da abin arziki kaga cewa wai yana samun talauci sakamakon wannan abin wallahi sai da ka ji ninkin ba ninkin alkhairi na zuwa gare shi amma shi dan sai ya zo sama karowa wa uhdatul anfus shuh ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kullun shi ɗaya yana muku alƙawarin talauci ne in ka bar zaka tsiya in ka bar naka zai rage iyalinka kai ma da yawa in ka zaka zai haka zai ta zuwa yana ziga ka ba za ka gane fuska tsakarin da ake gaya maka ba za ka yan uwa musulmi waɗanda ba san shi a cikin mu tausaya musu mu aika musu a masa abubuwan alkhairi in ma ka da hali malam ka bashi kuɗin ba ta da iyalanka sun san kai ka bar ba a gidan ma ba Allah samu dace yan uwa musulmi daga cikin wannan su ne kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen a sallar idi sannan a wajen lai jama'a mun cewa ba a biyan kudin layya kudin fida da naman layya ko da fatan layya ba a biya kace ka biya mai mahauci kudin aiki fede maka ne da fata kace gashi nan ko ka ɗebi nama shikenan ba a haka amma ya halarsa ka ɗauki naman kyauta ka bashi ko ka ɗauki fatan kyauta ka bashi sai dai kyauta amma ba dai cikin kudin aikin shi ba Allah samu dace yan wa musulmi daga cin kuce-kucen sallar idi na so mu gance wannan wata falala ce Allah ya sa mana mu musulmi muna idi irin idi da muke ba wata al'umma da ke duk wata al'umma take idi kaje ka kalle ta tana wani abu ne daban ba wai dan wata ibada ta sauki ga Allah madaukakin sarki ba in kaje kirsimeti za ga wani abu suke wai saboda an crucify din jira ko kuma ya taso in kaje ka samu wannan da suke za ga biki kala kala abuwa suke kawai valentine sai a ce wata ce da soyayya suka kashe ko suka mutu sai da ake bikin valentine ko bikin wane ne duk za ga wasu abuwa ne amma mu anam idi din muka tashi jama'a kuma su saura ga idinsu ana biki ne a shagiya a zina da mata a ci haram a yi kaɗe-kaɗe abin nan amma muna mu idin muna ƙara kusanci ga Allah ne muna ƙara godiya muna ƙara girma Allah maɗaukakin sarki sakamakon wasu ibadu wasu alkhairi da Allah ta tala mana wannan shine irin idin musulmi da haka kuskure ne babban yan uwa musulmi da muke juya muna ta mai da irin idin mu yana koma irin idin arna a duniyan nan gashi nan muna ji muna gani in ba a sa'a ba ana zuwa ranar sallah zaka ji ana buga knockout knockout ba abi ba al'ada ce ta musulmi ba kaji ana ta ratata ana ta bada abin nan ana ta buga abubuwa wani ma na tafiya mashin din shi ji abu ya tashi kusa da shi ya faɗi da mashin ji ciwo wallahi wannan ba dabi'a musulmi bane ya ku matasa wallahi ku daina wannan abin za ku barar da ladan ku in ma kun ibada kenan in kuma ku ba za ku ƙara zulubi kan zulubi akan rayuwar ku ne kawai ku iyaye ku sa ido akan irin wannan abubuwa din dattawa mutanen kirki yan sanda sojoji da duk masu tsaro su sa ido a hannun wannan banna da ake yi da haka ba irin idin musulmi ba idin musulmi baya nuna cewa a zo ana badala yan mata su ringa dakunan samari daki daki ba idin musulmi bane idin arna ne ake wannan abu amma ku ji yanda abin ya canza ranar idi za ga yarinya ta cakare musamman idin ya wuce din nan sai ga ma an jefar da hijabi da kan dan sa hijabi a sarta ba ma hijabin sai da gele nono rabi a waje gadan bayan ta a waje shi nan duk jikinta a fili gashi nan ta yawo ta je wannan dakin saurayi ta je wannan dakin har alƙawari ake aika bari sai da sallah da wasu abubuwa da marasa daɗin ji jama'a kuma iyaye ma da kanmu muna ji muna gani yana ta zo ta girki a gida ta ce ta kira saurayinta kuma ta ci kwayoyi kayu da yamma ta tafi da kira saurayin kuma iyayen suna ji suna gani wai ai ya turo to ya turo sai mene ai ba mijinta bane har yanzu kuma zai fasa saduwa da ko izini da ita ko dirka mata ciki ya baku da takaici ku ƴan matan ku tsoron Allah mun sha faɗa wacce sallar mun faɗa wajen nan ku ji tsoron Allah mazaje ku suke cuta a wani abu shi ba za taɓa ganin alamar zina tare da shi ba ke ce ake gani a tare kin kike ciki ke ce zaki jawo iyayenki da ƴan uwanki bakin ciki ke ajiye kanki mummunan tarihi wanda ba za mu manta da shi ba zaki gima hakki mutu da wannan abun shi ko ya cilla ta Fatakwal ko ya cilla ta Abuja ban shi ya manta da ya wato dan kike kace ke ce wace sai ya dade kafin ya tuno ki ma yawa musulmi mu kiyaye wannan abun wallahi idin mu musulmi ba idin irin na arna ba kayan da muke sawa ne an samu caji da yawa amma suna nahin irin kayan arna suke sawa ranar sallar musulmi sai ga kaman kirsimeti ka duba ga waɗannan musamman ƴan ƙauye ma wanda su ne wasu gari sun wayin sa kayan arna kai ta duba wannan musulmi ne ko ku arna ne tukuna kana leƙa gani sama da ƙasa ka ɗan kalli goshin sai ga ta watakila da musulmin ne wannan wannan ba shi ɗabbi ne ba ne shiga ake irin ta musulunci mu sa kaya irin namu na musulmi kuma namu sun fi kyau sun fi na arnan kyau da haka yan wa musulmi san cewa idi na musulmi ya sha babban da idi na arna a ranar sallah yan uwa zumunci ne tsakaninmu kababare ga Allah maɗaukakin sarki to yan wa musulmi ita sallar idi a zance mafi inganci wajiba ce ina fatan fahimci wannan abin sannan kuma yadda ake sallar idi an so na farko ka yi wanka kafin ka bata sallar idi din an so ka yi wanka yadda ake wanka ka musha faɗa shine wanka da kake inda wankan janaba wankan sauran wanka kawai ko da shaye ka kaje ka saka bude da niyyar wankan sallar idi ya ko ina ruwa taɓa ko ina shikenan kai kai wankan idi ina fata an fanci wannan abun ba wani karatu bane ka wannan ne da kasa shikenan ake bukata an so kuma a ci gawi yan uwan musulmi wannan kayan sallah da bahaushe ke cewa an so ka sa kayan sallah ka din wani badakala da ake kuma sai a dinka kayan sallah to ba za a sa in za a je idi ba sai rana hawan daushe rana za ka an cakare wannan kuma an juya abadan lazina kafaru kenan ina fatan fahimta a ranar sallah ne ake cakare babbar riga ta babbar riga shi kowa ya haɗu a ta masallacin iri baicin haka an so kuma yawan musulmi a saba hanya in za a tafi in ka je wannan hanya ka dawo ta wannan hanya din sannan kuma ana so mata har masu al'ada da manyan 'yan mata duka a ɗunguma ta masallacin idi sannan ku yan uwa musulmi ana son kuma mutum in ya dawo a ranar sallah babba kada ya ci komai sai ya dawo in an yanka layya sai yanki wani abu a gasa mai daga cin lai ko a soya ya ci daga naman layya idan zai laye kenan amma wanda ba zai laye ba shi ba wannan hukunci a kansa tun safe ci abincin shi tafi dama ka san baka da kudin laye baka da gawa komai gari wai ka ci abincinka amma ka san kana ragon laye ko ko zaka dawo ka so ka abin to sai ka jira ka ci abinci daga abin da kayan kanan laye ka insha Allah ta'ala sannan yan wa musulmi an so kabarbari a wannan ranar su amma babbar sallah karamar sallah radda za a fita in an fita ne sallah idi ake farawa amma babbar sallah yan wa musulmi tun an ce yau asuba ta ranar arfa ranar nawa wata kenan ranar tara ga wata ana yin sallah asuba to tun daga nan ake fara wannan kabarbadi din har ƙarshen kwanaki uku na bayan sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd an so mutum ya ta wannan kabari tun ranar arafa sannan kuma ai ta kwarara addu'o'i jama'a kuma dama mun faɗa cewa ana son yin azumi wannan ranar arfa din ko to kana azumi kana ta addu'a kana kabar bari din haka nan daren idi ran daren sallah ana kabar bari ranar sallah da asuba haka za a ci gure duk autari kuma wannan kabar bari jama'a a fili ake ba boye ake yi ba a fili ake yi ba boye ake ba yan uwa musulmi sannan daga cikin abin da aka so a cikin wannan ranaku din shine a fita masallaci iri sunna a sallar iri shine ana fitan wajen gari ne ana samun wani fili ne faitan a wajen gari mutane su tattaki su je wannan fili su je su yi sallah Allahumma illa in gari ya zo ya hada kuma wannan masallaci to wannan kuma wani uzuri ya kama amma sunna shine a ta masallacin iri sai inda wani uzuri na ruwa ko wani abin da ya hana to shine ake sallah a masallatan juma'a da ake zuwa cikin gari amma sunna wannan babu shakka yana ga cin abin da ake kurakuran da ake fama ko ina mutane kokarin bude masallatan idi suke kowa sai ce shi ma bar bude masallaci a korin su nan da taku zuwa can an bude masallaci wannan ba daga cin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasari sunna shine a taru a waje daya a wajen gari wannan ita ce sunna halittafi Nasiruddin Albani wuta aka ita wannan matsala din Allah samu dace a yan uwa musulmi wannan shine a gurje abin da muka so mu fadakar akan wannan abin sallar idi ko kai zaka yi kabbara guda bakwai ake a sarka a farko idan kai kabbara harama Allahu akbar zaka yi kabbara daya hankali biyu uku hudu biyar shida bakwai sannan kai karatun fatiha kai karatun sura akan raka'a ta biyu kuma kabbara kwara biyar ake a tsaye ita ma kamancin kai fata kai sura sannan ka zauna kai ta kai sallama in kai ne liman sai ka taka mutane kudu ba ko kudu a ɗaya ce ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kudu ba bi kamar sallar juma'a ba in kai sallah kai kudu ba kai bayani ka tsoratar da mutane ka wadata su ibadu da sauransu wannan shine abin da ake a cikin sallar idi insha Allah ta'ala muna fatan Allah shi kai mu lafiya Allah sa da mu za a yi wannan sallah kuma Allah maimaita mana sannan kuma muna fatan aiwata alkhairi a cikin wannan kwanaki din mai wa kasar mu addu'a mai wa kan mu addu'a mai addinin mu na musulunci addu'a saboda makiyan musulunci sun taso shiga dangadan ta inda muke gani in ba ma gani hutuntu ne ga sana ana ta kunno mana kala kala in an fara wannan hutuna ba a kare wannan ba wannan ma ta taso in an kare wannan irin shi ne manzo Allah ya ce kashi ga wani mutum zai waye gari mumini kafin yamma zama arni kana ji ka duba irin wannan masifar da ake fama da ita a Kano yana na ana yada masifa a ce mutum ya faɗi maganganu ya hikaito ce an ce manzan Allah ya yi kaza ya faɗi maganin baƙaƙe ya hikaito to waye hikaito ɗin ya ce wani kuma a duba wannan wajen ba a gani ba wannan bai faɗa ba to kaga waye faɗi wannan magana kenan kai ka kira ka faɗa wanda wannan magana ta isa mutum ya mutu saboda bakin cikin in jingina manzan Allah da wannan magana ba wani sahabin manzan Allah ko wani mutumin kirki ko wani mai hankali taɓa jingir irin wannan magana a cikin ko da arne ne ma za ga in ba gaba bayan nan ba ba a samu irin wannan masifa tana faruwa ba to masifa ce a cikin saboda akwai suna nan suna bi suna bona kuma wannan ba ita ke nan ƙarshe wannan fitina ba wata makuna za ta fito wani abin za ka ja bullo to yan wa mu yi addinin addu'a muna fatan Allah tabbatar da addinin musulunci duk wani addini ba musulunci ba ƙarya ne Allah rubuta shi Allah daidaita shi Allah ka daga addinin musulunci Allah ka daga sunna ka tabbatar da sunna ka rubuta bid'a da yan bid'a Allah ka ba mu zaman lafiya kuma ƙasar mu Allah ka ba mu shugaban nagari wanda suke kai Allah ka jagorance su zuwa abin da kake so ka yarda da shi waɗanda suke matsala ne ga rayuwar al'ummar mu da addini kuma Allah kai kasar da kai so Allah ka ruguza su ya Allah ka sa mu zauna lafiya ƙasar nan Allah ka ba mu arziki ba mu damuna mai albarka اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد